آله وصحبه أجمعين bayan haka bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare 13 ga watan Ramadan hijira annabi tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga biyu ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta sittin da shida a cikin suratul anfal a yau za mu ci gaba a kan aya ta sittin da bakwai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى ما كان لنبي أن يكون له
أسرى حتى يثخن في الأرض هذه ثم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم
Allah madaukakin sarki dai yana labarta mahu abin da yake gudana a cikin yaƙi na Badar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da kafirai a wannan wuri wanda ake ce ma Badar lokacin da yaƙi ya tsare Annabi sallallahu alaihi wasallama sun kashe saba'in sun daure saba'in to a wannan lokaci sai annabi ya zo yana shawara a za a yi da waɗannan waɗanda aka ɗaure mutum saba'in to anan sai shawara ta sahabbai ta zo daban-daban annabi ya nemi shawara Umar ya yi magana ya ce ya rasu da baki waɗannan waɗanda suke kafirai ne sun zo su ga sun kare da mu kuma Allah ya ba mu nasara kansu abinda muke so wanda ya cancanci a kashe kurum a kashe shi wanda yake ya cancanci a maida shi bawa a maida shi bawa wannan ita ce shawara ta Umar radiyallahu anhu annabi ya ƙara neman shawara abubakar radiyallahu anhu ya ba shi shawarar cewa yan uwa ke da mai ciki don ƙanan baban maɗaiki al'abbas yana cikin waɗanda aka kame wanda shi kuma turta shi aka yi ya fito annabi sai ya ɗauki shawara ta abubakar radiyallahu anhu wadda ke cewa su fanshi kansu su waɗannan waɗanda aka kama haka kawo annabi ya yi to sai alkur'ani ya sanko ya nuna abinda umar ɗin nan ya ba da shawara a kan shi shi ne ya kamata a ce an yi Allah madaukakin sarki ya ce ma kana li nabiyyin bai halitta ga wani annabi an yakuna lahu asra ya zamo yana da ribantattun yaƙi wanda aka kame ke wajen yaƙi hatta yudkhila fil ard har sai ya yawaita kashe su kafirai waɗanda aka haɗu da su wajen yaƙi sannan a kame ke waɗanda aka ribance turiduna arabar duniya Allah ya ce kuna son ababe na duniya wallahu yuridu al-akhirah Allah kuma yana nufin lahira wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace sai Allah ya ce laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun azim ba dan littafi na Allah ba da ya gabata lamassakum fima akhartum azabun azim da azaba mai radadi mai girma ta same ku cikin abin da kuka karba na fansa daga gare su wannan aya kenan ta zo ne lokacin da annabi wannan shawara Umar ya ba da tashi shawara abubakar ya ba da tashi shawara annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawara ta abubakar saboda ita ce ba za ta kawo tashin hankali ba ita ce ba za ta kawo an yi mawana ba daidai ba to kuma sai allah ya sabkar da aya wadda ke bayanin da kuka ce wannan yana nuna mamu abinda malamai suke ce ma muwafaqatu umar umar radiyallahu anhu so da yawa yake ba da shawara ko ya faɗi wata magana sai alƙur'ani ya zo yana ƙarfafa magana ta umar radiyallahu anhu wata rana ya ce ya fi aikin allah ina ba a ce ka riƙi maƙamun ibrahim musalla wannan wuri inda annabi ibrahim ya yi tsaye a ka'aba lokacin da yake gini wanda kafar shi ta yi sau a wurin annabi ya ce ƙurnar radiyallahu anhu ya ce ma annabi ina ba ka riƙi wannan wuri ya zamo wurin yin sallarka sai ka al'aya ta sabka Allah madaukakin sarki yana cewa wattakhidhu min maqami ibrahim musalla Umar radiyallahu anhu yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma mutane suna shiga gidanka da mutanen kirki da wanda ba mutanen kirki ba ina ma ka sa shamaki ga matanka sai faɗan Allah madaukakin sarki ya sauka wa idza sa'altumuhunna mata'an wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab
Allah madaukakin sarki yace in za ku tambayi matan annabi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan shamaki kenan daga yau ba wanda zai shiga ya yi gaba da gaba da watan ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan ma umar ne ya ce da ka sha makance matanka annabi da allah madaukakin sarki matan annabi suka bata mashi annabi har ya kaurace masu wata umar ya ce a sarabbuhu in tallaka kunna an yi badilahu azwajan khairan min kunna yana yiwuwa in annabi ya sake ku Allah ya musanya maku wasu matan wanda an Allah ya musanya mashi annabi wasu matan wanda sun fi ku kuma aya sai ta sabka da haka lokacin da annabi ya zo ya ma abdullahi ibn ubayy ibn salul sallah umar ya ce munafikin duk wannan da ya musulunci ya ma'aikin allah za ka mai sallah har ya rinka jawo rigan ma'aiki alaihi salatu wassalam annabi ya ya mai sallah sai aya ta sauka akan ra'ayin umar Allah madaukakin sarki yace wala tusalli ala ahadin minhum ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون yadda umar ya ce mi yasa za ka yi haka har yake jawo rigar annabi Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kakkan yi ma wani sallah daga cikin munafikai wanda aka san munafikin shi ya fito fili har abada wala ta kuma ala kabrihi kak kuma ka tsaya akan kabarin shi shi ma wannan yana daga cikin muwafaqat na umar radiyallahu anhu dan haka akwai ababe wanda Umar yayi Qur'ani ya sabka da muwafaqar shi wani lokacin kuma zai ba da wata shawara ya zamo an ce mashi a'a lokacin sulhul hudaybiya ya so ka annabi ya ɗauki wannan ababe da kafirai suka tsara yace alasna alal haqqi annabi yace mashi haka yake muna kan gaskiya ya ce me yasa nake ɗaukar ƙasƙanci ga kanmu annabi ba ta ce mamu za mu shiga masallaci mai alfarma ba annabi ya ce na ce maka wannan shekara a ƙarshe ka ga wannan bai zo da muwafaka ta umar ba radiyallahu anhu lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya yi nufin ya yaƙi waɗanda suka hana zaka Umar radiyallahu anhu bai yarda ba a yaƙe su abubakar radiyallahu anhu ya yaƙe su kamun haka lokacin da aka bada labari na rasuwar ma'aiki Umar radiyallahu anhu cewa duk wanda ya ce annabi ya rasu to takobi a wuyan shi a ƙarshe abubakar radiyallahu anhu ya dima annabi ya ga ya rasu ya ce to annabi dai manzo ne daga cikin manzanni manzanni sun wuce sun rasu yanzu in annabi ya rasu shi ke sai ku juye ku koma kafirci ya faɗi makola ta shi wadda take mashhura cewa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kalmat duk mai bauta ma ma'aiki to ma'aiki ya rasu wa man kana ya'budu Allah duk wanda ke bauta ma Allah kadai fa inna Allah hayyun la yamut shi Allah madaukakin sarki raye yake kuma ba zai mutu ba muwafaqat suna da yawa na Umar radiyallahu anhu ba baran ba saboda annabi ya ce cikin waɗanda suka gabace ku akwai mulhamun akwai wasu mutane muhaddathun wanda suna da ilhama wanda za su iya tsinkayo abin da bai zo ba annabi ya ce da cikin al'ummata akwai su da ya zama umar ne annabi ya ce da akwai annabi baya na da umar ne ai ƙarshe kenan ko to wannan aya ta sabko da ra'ayi na umar radiyallahu anhu Allah ya ce ma kana li nabiyyin أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض بيها نتا دون النبي يزمو يا كام ريبا تتنياكي حتى يثخن في الأرض حسي يا يوي تكسى أبن أسا وأن سكي كافرين sai an yaƙe su an kashe su da yawa afkhana fil qatli ya yawaita kisa afkhanahu ma'rifatan kamar yadda ibn jarir at-tabari yace ya cika shi da ilimi kenan da abinda aka wuce iyaka cikin shi yuqalu askhana bai kamata annabi ya dauki ya kame wasu ribantattun yaki ba sai in ya zamana ya yawaita kisa aka ce wannan an safkar da ita ne ga mutanen badar kawai amma daga baya akwai faɗan Allah da ya ce in aka yaƙi aka ƙare fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta taba al-harbu aw zaraha ko dai ya zama na imma an tamnu mannan wa imma an tafdu fida'an fa imma mannan ba'd wa imma fida wa ma bi tawkidin ka imma manna amiruhu yuhrafu haythu anna نعم.
fa imma an tamnu mannan wa imma an tafdu fida'an na'am ko dai kawai ku sake su kawai shi gidan su tafi ko kuma su ba da kuɗi su fanshi kawunansu ko kuma ku bautar da su ko in kun so ku kashe kenan dukkan wannan zaɓi ne wanda Allah ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Na'am.
amma nan da yake farko ne yakin badar sai aka ce ga abin da za su yi ma kana li nabiyyin bai dacewa ga wani annabi an yakuna lahu asra ya zamo yana da ribantattun yaki hatta yudkhila fil ardi sai ya yawaita kisa na makiya kenan na'am
annabi a wannan yaki bai yawaita kisa ba mutum saba'in aka kashe cikin kafirai kenan aka kame mutum saba'in cikinsu irin wannan ba a ce mashi ifkhar yawaita kisa Mm.
abin mamaki fa annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya ƙoke shi wanda yi gaba ɗaya ba a kashe fiye da mutum dubu ba Allahu akbar duk ya ƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kadiba makiyan musulunci abinda suke kashewa ya mutane wajen rashin kunya kuma wai addinin musulunci shine addini na irhab addini na ta da zanna tsaye wannan rashin kunya ne tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama duk yaƙoƙin da yi ka zana su gaba ɗaya ‘yan mutanen da ya kashe ba su wuce mutum dubu ba ba su kai mutum dubu ba a yaƙoƙin shi gaba ɗaya amma ka kalli ababe wanda kafirai suka aikata cikin kwanakin nan ka kalli filistin waɗanda aka kashe ka kalli ababen da amerikawa suke yi a yanzu sun yi a iraq sun yi a libi sun yi mine amma tare da haka kansu tsaye in aka tashi musulunci shi ne ɗanta da zanna tsaye to wannan yana daga cikin reni wanda ake yi ma musulmi a kashe su a hada su magana na'am
Allah madaukakin sarki ya ce turiduna arabar duniya kuna nufin amfani abubuwa na duniya wallahu yuridul akhirah Allah madaukakin sarki yana nufin abin da zai kai ku zuwa samun aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aza masa kuɗi arba'ata alaf dubu hudu ne kowane daga cikinsu zai fanshi kanshi shin annabi suna son wannan kuɗi da wanda ke tare da su ana ce ma abubuwa na duniya arab saboda dandanan za su bushe ko dai abu ne wanda za a bujurowa da shi duk abin da aka ce an bujuro da shi janye shi za a yi saboda duk abu na duniya wanda mutum zai samu zai zo ya wuce ne don haka ake ce ma ababe na duniya dukiya ce menene arab Mm.
shin kuna son ababe na duniya wallahu yuridul akhirah Allah madaukakin sarki kuma yana son ku da lahira saboda lahira ita ce ke wanzuwa duniya kuma za ta zo ta wuce ne wallahu azizul hakim Allah madaukakin sarki magwayi ne kuma mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم
Allah madaukakin sarki eh عظيم
Allah madaukakin sarki ya ce laula kitabun min Allah sabaqa ba dan littafi na Allah da ya gabata ba lamastakum fima akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku sanadiyyar abin da kuka karba na fansa na wannan kafirai laula kitabun min Allah menene kitab wannan littafi da aka ce malamai suka ce qur'ani ne ko kuma lauhul mahfuz dai wanda Allah madaukakin sarki ya yi rubutu cikin shi ko kuma ba dan hukunci na Allah ya riga ya gabata ba cewa Allah zai halitta maku cin ganima ko kuma ba dan hukunci na Allah ya riga ya gabata ba cewa waɗanda suka yi yakin badar Allah ba zai azabtar da su ba wannan maganganu ne akan kitabun minan bahi kenan ko dai hukunci ne ko kuma littafin qur'anin ake nufi ba dan shi ba lamassakum fima akhadtum azabun azim da azaba wadda take mai raɗaɗi ta shafe ku kaga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya yi wani abu Allah ya ce mashi dambe wannan ke nuna in aka ce annabi ma'asum ne ba ana nufin bayyin laifi ba ba ana nufin bai iya yi kuskure ba bambancin annabi da kai shine annabi ba a bare shi akan kuskuren shi kinan dandanan Allah zai ce mashi dammi zaka ji wannan yana da yawa afa Allahu an kallima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya yafe maka kamun a faɗi abinda annabi ya kuskure kan shi sai Allah ya kawo yafiya afan ma wa an kallima abin talau mutane masu zuwa su yaudari annabi su ce mun baro gida kaza muna son mu je ni abu kaza ga kuma yaƙi ana shirin yi Allah ya ce afan ma wa an Allah ya yafe maka lima abin talau me yasa ka yi masu ilimi me yasa baka jira ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin hakka san makaryata daga cikin su ka san kuma masu gaskiya daga cikinsu kaga annabi ba bar shi ba akan abin da yi mu ka in muka fada kan kuskure ba wanda zai ce maka kuskure kai to wannan ita ce isma din Allahu akbar abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra lokacin da annabi ya kauda ma ibnu ummi maktum fuska aka ce ya bata rai ya juya kai to dukkan waɗannan ababe ne wanda annabi Allah ke gyara ma abin da annabi ya yi malamai suka ce wannan yana nuna maka alƙur'ani nan daga Allah yake in ba don haka ba da annabi ba zai zo da abin da zai zamo cin gyaran shi ne ba amma ya faɗi abin da yake cin gyara ne daga gare shi wannan yana nuna alkur'ani daga Allah yake annabi ne ake cewa me yasa ya yi anan kuma ya kawo abin da aka ce mashi Allah ne ke ce mashi laula kitabun min Allah sabaqa ba dan abin da ya gabata daga Allah ba lamassakum fi ma akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku fi ma akhadtum cikin abin da kuka karba na fansa masha Allah masha Allah marhaban shaykhana al-mubarak ahlan wa sahlan
كيف كيف كيف ما شاء الله الصيام نسال الله ان يرضى حياك الله حياك الله الحمد لله اهلا حياك الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله
da bai kuskure ba almawardi ya ambata maganganu sun kai guda biyar a ƙarƙashin ita wannan ayar laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim yanzu ga Allah madaukakin sarki yana ma annabi gyara shawara ce guda biyu umar radiyallahu anhu ya ce waɗannan waɗanda aka kamo wajen yakin badar kawai a kashe na kashewa a ɗaure na ɗaurewa a maida su 'yan hidima ya ba ce kowa ya ɗauki ɗan uwanshi ya yanka abubakar radiyallahu anhu ya ce ba haka za a yi ba a bar su su fanshi kawunansu kuma wannan shawara ta abubakar radiyallahu anhu sai ta kawo alkhairi dan ɗan uwan baban ma'aiki abbas yana cikin waɗanda aka kamo kuma suka fanshi kawunansu kenan wannan yana nuna annabi ba a tabbatar da shi akan kuskure amma yana iya ya faɗi wani abu wanda ba shi ne ake son ya yi ba saboda malaman usulin fiqhi sun tabbatar da cewa annabi yana yin ijtihadi yana iya wani abun ba Allah ne ce mashi ikaza ba yayi kokarin gano shi da kanshi to wannan shi da ake ce ma al-ijtihad bambancin na annabi da nawa da naka shine annabi in bai yi daidai ba Allah zai ce mashi gyara ga yanda yake dan haka so da yawa zai ce lima fa'alta hada afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin to anan ma Allah yayi gyara ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
الله مدوكاكين sarki yace fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha inna allaha ghafurur rahim ku ci daga cikin abin da kuka ribanta na yaƙi halalan bayyiban yana halal gare ku yana mai daɗin ji wattakullah ku kiyayi Allah inna Allah ghafurur rahim dan shi Allah mai yawan yafiya ne mai yawan tausayi ne wannan yana nuna halaccin ganima ga al'umma na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin ababe wanda Allah yake banci al'umma ta annabi ya halitta masu abinda suka ribanto wajen yaƙi in aka ci riba aka kashe kafirai aka samu abinda aka samu to al'umma annabi aka halitta ma su ci wannan abu amma waɗanda suka gabace su bai halitta su ci abinda suka samu sai dai a turo wuta ta canye abinda aka samu wajen yaƙi haka suke don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa uhillat liyal ghana'im wa lam tuhalla li ahadin qabli Allah ya halitta mani cin ganima kamun ni ba a halitta ma wani ya ci ganima ba fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci abin da kuka ribanta wajen yaki yana matsayin halal yana mai daɗin ci alhalalu shi ne abinda Allah ya halitta shin yana zamowa halal in aka ambata cewa halal ne ko kuma duk abinda ba a samu haramcin shi ba shi ake ce ma halal saɓani ne tsakanin al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa wanda yana da athar nashi na daban shin al'imamu shafi'i yana ganin cewa duk abin da Allah bai zo ya ce wannan haramun ne ba to halal saboda al'aslu fil ashiya al'ibaha kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi ardi jami'an minhu Allah ya hore maku dukkan abin da ke ban ƙasa kenan al'aslu fil ashiya al'ibaha asli cikin ababe halal ne kenan haramci zuwa yake malamai suka ce sai dai abin da ya shafi mata su asli cikinsu kuma haramun ne ba halatti ba to kenan duk abin da aka nemi a ga haramun ne ba a samu ba to wannan abin ya halitta a ci shi kun gane a matsayin kenan al- abinda Allah ya halatta shi ne halal wajen abu hanifa ra- rahimahullah shi yana ganin cewa a'a duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta shi ne ke zamowa haram kenan abinda aka halitta dole sai an buɗe baki an ce an halitta shi shi kuma limamu shafi'i in aka yi shiru ga abu kuma halal ne to kenan abinda ke bambanta tsakanin madhabi na wannan da wannan shi ne yanzu in muka samu wani abin da in na ci ne ba mu san halal ne ba ko haram wajen abu hanifa haram ne wajen al'imamu shafi'i tun da ba mu samu haramcin shi ba halal ne an gane kenan fakulu mimma qadimtum halalan tayyiba ku ci abin da kuka ribanta yana matsayin halal kuma mai daɗin ci wattaqullah ku kiyayi Allah madaukakin sarki inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan yafiya ne kuma mai tausayin bayi ne a Ah, masha Allah. a to insha Allah kenan babban malamin mu zai wuce suna kan hanya don haka kenan muna neman mu amfana da su insha Allah da abin da za mu ji daga gare su don haka marhaban akramakan ba barka da zuwa Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi da wannan ziyara ko ayyuhan nabiyyu kulli man fi يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli man fi aydikum min al-asra ka fada ma waɗanda ke hannunku daga cikin ribantattu na yaki wanda aka tabiki in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan in Allah ya san alkhairi a cikin zukatanku yu'tikum khairan Allah kuma zai ba ku alkhairi zai ba ku abin da ya fi mimma ukhila minkum daga abin da aka karba gare ku wa yaghfir lakum Allah kuma zai maku yafiya wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan yafiya ne kuma mai tausayin bayan shi ne ya ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wannan shine kira wanda Allah ke ma ma'aiki a cikin littafin shi zaka ji ya kai wannan annabi wani lokaci ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik suka ce saboda daratawa Allah yana kiran annabawa da sunaye nasu يا موسى يا نوح يا إبراهيم يا عيسى za ku ga shi duk a cikin alkur'ani amma ba za ku ga ya muhammad ba sai Allah ya sifanta shi da sifa ta annabci ko Allah ya sifanta shi da sifa ta manzanci ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi kulli man fi aydikum min al-asra ka faɗa ma waɗanda ke cikin hannuwanku minan asra na daga wanda aka kame ke daga yaƙi suri asra kulli man fi aydikum minan asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan in Allah ya san akwai alkhairi cikin zukatanku ku waɗanda aka kamo daga yaƙin nan Allah ya san cewa abinda zukatanku suka kunsa shine musulunci ba munafici tare da ku Allah ya san akwai alkhairi cikin zukatan ku yu'tikum khairan mimma ukhila minkum to Allah ko zai ba ku fiye da abin da aka ansa a hannunku na fansa wannan shine tafsirin aya kuma wannan yana nuna maka alkhairin Allah yana zo wa dan adam ne dangane da yadda alkhairi yake cikin zuciyar shi mugun abu yana samun dan adam ne dangane da yadda ya kunshe mugun abu cikin zuciyar shi in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan in Allah ya san cikin zukatanku akwai alkhairi yu'tikum khaira Allah kuma zai ba ku alkhairi da za mu juya wannan in ya'lamu Allahu fi qulubikum sharran ya'tikum bi shar in Allah kuma ya san akwai sharri cikin zukatanku to a wannan lokacin kuma Allah zai tunkudo maku sharrin kenan kenan wannan aya tana nuna mamu ko da yaushe mutum ya zamo cikin zuciyar shi alkhairi ne tsakanin shi da Allah cikin zuciyar shi zama alkhairi ne tsakanin shi da mutane ba mugun kudiri ba kudirce mugun abu ba mugun nufi to wannan me irin haka sai kaga Allah yana turo mashi alkhairi ta ko'ina in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum to su waɗannan waɗanda suka bada kuɗi don su fanshi kawunansu ana nuna masu wannan kuɗi da kuka bada za ku ga cewa kawai kun bada wani abu mai yawa amma in Allah ya kan dan shi kuka musulunta dan shi kuka bada wannan kuɗi kuma dan shi kuka musulunta ba munafici kuke ba yu'tikum khairan mimma ukhila minkum Allah zai ba ku fiye da abin da aka anza na ku farshi kawunan ku wa yaghfir lakum babban abu kuma Allah zai yafi muku duk abin da kuka yi baya wallahu ghafurur rahim Allah daman mai yawan gafara ne rahimun Allah mai tausayi ne ghafurun din nan ɗaya ne daga cikin sifofi na Allah dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace law lam tudnibu wa tastaghfiru la dhahaba Allahu bikum da a ce ba za ku yi laifi ba ku nemi yafiyar Allah da ba ku da amfani sai Allah ya tafiyar da ku da a ce ba za ku yi laifi ba wannan hadisi ne daga annabi da Allah duka sai shafe ku wa ya'ti bi qaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru Allah lahum sai Allah ya zo da waɗansu mutane wanda za su rinka laifi suna neman gafara Allah Allah yana yafe musu dan Allah ya ce makan shi ghafurun in yi zama da ba masu laifi ta ina za a gano Allah gafur ne in aka ce kana da kyauta sai baka samu wanda za ka ba wannan kyautar ba ta ina za a gano kyautarka sai aka ce kana da haƙuri sai ya zama da ba wanda ya taɓa ɓata maka da rai ta ina za a gano haƙurinka kenan Allah gafurun mai yawan yafiya ne wannan suna na Allah maɗaukakin sarki yana tabbatuwa ne lokacin da aka samu masu sako in yi zama da mutane sun koma kamar mala'iku ba su saba ma Allah to ta ina ne wannan suna zai yi aiki babu kowa wanda ya taɓa saba ma Allah in aka ce Allahu gafurun ne sai ka rika jin abin sama-sama gafurun liman mai gafara ne gawa damun ba wanda ya taɓa sako to amma ka ga mutane suna shifka mugun abu mutum ya yi abin da ya ga dama Allah kuma maɗaukakin sarki yana ganin shi ya san me yake yi Allah bai zubo mashi rijizan binas samani ba ya zubo mai mugun abu daga sama daga nan azaba ta mai kai Allah bai yanke mashi abincin shi ba ma yana kallon shi yana yi yana yi yana yi da an yi katari kuma ya daga hannu ya ce Allah ka yafe mani shi kenan kuma Allah ya yafe mashi dukkan abin da ya aikata wallahu ghafurun Allah mai yawan yafiya ne rahimun Allah mai tausayin bayin shi
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in yuridu khiyanataka in kuma cikin su waɗannan waɗanda suka ribanci kawunansu suka fanshi kawunansu da kuɗi in cikinsu aka samu wanda suke nufin khiyanataka su ha'ince ka to ai ba yanzu aka fara ba faqad khanu Allah min qablu ai a dama sun rinka yaudarar Allah da kafirci ma Allah da munafici ga addinin Allah dama sun riga sun yaudare ka kenan in sun yi nufin su yaudare ka ne da abin da suka tsara faqad khanu Allah min qablu dama sun rinka yaudarar Allah fa'amkana minhum kaga sun ha'inci Allah min qablu ba a ce fakhanahum Allah ba sai ba a ce Allah shi ma ya ha'inci su ba amma wajen makirci za ka gani wa makaru ومكروا ومكر الله والله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين kaji wajen makirci sai aka ce sun shirya 'yan ƙasa su ma Allah ya shirya masu 'yan ƙasa don yin hakan alama ce ta mai wayo sai ka gane mutum ga abin da yake shiryawa sai ka yi kawar baka san yana yi ba sai can ƙarshe maimakon ya ga sakamako sai ya ga sakamako saɓanin abin da yake tunani to wannan mai wayo shi ke yin haka don haka in Allah ya shirya makirci kishiyar makircin su wannan abu ne wanda yake mai kyau in suna yi ma musulmi istihza'i izgili in Allah ya shirya masu abin da zai zama izgili gare su shi ma wannan abu ne mai kyau to amma ha'inci bai zuwa sai ga mutumin da ya amince maka mutumin da ya baka yarda ka yaudare shi shi ne ake ce ma ha'inci don haka kaga ko da wasa Allah bai ce faqad khana Allah min qablu fa khana Allah fa khanahum Allah ba bai faɗi haka ba sun ha'inci Allah a baya fa amkana minhu sai Allah ya ɗauke ka ya aza kansu ya baka cin nasara a kansu saboda ha'inci shi bai zuwa sai ga wanda ya amince maka ka juya wannan amincin ko ka yi amfani da amincin da ya maka na ka yaudare shi don haka Allah bai dandana ma kanshi ha'inci ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace addil amanata ila man tamanak ka dauki amana ka bada ta ga wanda ya baka amana wala takhul man khanak wanda kuma ya ha'ince ka kai ka ka ha'ince shi wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu in suna nufin su yaudare ka faqad khana Allah min qablu sun ha'inci Allah kamun wannan lokacin fa'amkana nan akwai mafulun bihi wanda aka shafi ai fa'amkana kallahu minhu sai Allah ya baka cin nasara a kansu attamkin shi ne ka cin nasara a kan makiya kinan fa'amkana kallahu minhu sai aka shafe wannan kafin saboda an san me ake son a ce duk abin da aka sani cikin jumla ana shafe shi a larabci wa hadhu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun fi jawabi man indakuma ina ka ce wake wajen ku kace zaidun ba za ka ce zaidun indana ba saboda an san me ake neman a tambaya kenan anan fa'amkana ay fa'amkanaka Allah minhum sai Allah ya baka cin nasara a kansu wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kowa ke aikatawa hakimun yana da hikima ya san yadda zai iya magance kowa ya san abin da kai ya san da me zai saka maka da shi
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون ب... والله بما تعملون بصير
Allah madaukakin sarki ya ce alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الذين آمنوا ولم سكي إيماني وهاجروا سكا يهجرا daga Makka zuwa Madina wajahadu suka rinka yin kokari wajen daga kalima ta Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu fi sabilillahi a cikin yaki ko cikin daga kalima ta Allah ko a ina ne wallabina awaw waɗannan waɗanda suka fakar da mutanen da suka taso daga makka suka ƙaurato suka zo madina su ne mutanen madina kenan wa nasaru suka taimaka ma annabi da wanda suke tare da shi wanda suka yi hijira ula'ika ba'dhum awliya'u ba'd waɗannan junan su masoya juna ne ba'dhum sashen su awliya'u ba'dhin masoyan sashe ne walladina amanu wa lam yuhajiru waɗanda kuma suka yi imani suka yi hijira daga makka zuwa madina Allah ya ce malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru ba wani taimako da zai dinka shiga tsakaninku da su sai sun yi hijira daga makka zuwa madina wani listan sarufin fiddini in suka nemi taimakonku a cikin sha'anin addini fa alaikumun nasru kenan taimako yana gare ku za ku iya taimaka masu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai ga waɗansu mutane waɗanda akwai alkawari tsakaninku da su wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai gani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa yana ganin kowa kuma zai saka ma kowa da abin da ya aikata wannan ayoyi suna ba mu labari na daraja wadda Allah madaukakin sarki ya yi ga al-muhajiru da wal ansar mutanen da suka taso daga makka suka kaura saboda biyo ma'aiki dan kamna ga annabi da kamna ga wannan addinin suka baro gidajensu suka baro dukiyoyinsu suka baro komai shine Allah ya alladina amanu wa hajaru wa jahadu waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu a cikin hanyar Allah kenan ba wai dukiya kaɗai suka bada ba har kawunansu sun bada su ɗauki kuɗi su sai da wakai su sai makamai sannan su fita da rayukansu yayyu su dawo yayyu ba za su dawo ba a nan gaba za ka ji ula'ika hukul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mu'minai na gaskiya kuma su wane ne su dai ne sahabban annabin nan wanda ke kewaye da shi ko da yaushe Allahu akbar
kenan awan wanda sauro suka fakar awahu ya fakar da shi alam yajidka yatiman fa'awa waɗanda suka fakar da mutanen da suka taso daga makka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa ƴan uwantaka da wanda suka taso daga makka zuwa madina ya rinka sa su ƴan uwantakan juna wani wani da ɗan uwanka zai rinka cin abinci gidanka zai ka ba shi wurin kwanci a gidanka kuma sahabban annabi wanda suke mutanen madina suka yi wani abin da ina tsammanin har ƙarshen duniya ba za a yi irin shi ba na farko wani ya ɗauki duki shi ce duk kuɗi da ya tara shekara da shekaru yana kasuwa wannan wanda ya taso daga makka zuwa madina annabi ya haɗa shi da shi bai san shi ba sunan shi kaɗai ya sani amma annabi ne ya ce wa da ɗan uwanka ne wani sai ya ɗauki dukiyar shi tare da yawanta ya raba ya ce kai da annabi ya ce na uwana ne ɗauki raba da aka ma abdurrahman ibn auf irin haka ya ce allah ya saka maka da alkhairi ba damar hanyar kasuwa wani ya ce ga mata nan nan kasan kuɗi suna da saukin ka ɗauka ka bada amma yadda aka san larabawa da kishi mutum ya ce zai saki matacci ka aura kuma ba wai yana da mata da yawa ba ya diba wadda ya fi rishin zo ko wadda ba ta jin magana ko wadda ya kare da ita ko wadda ya gaji da ita a'a diba mata na wadda ta maka ni zan sake ta ka aura kun taba jin yan uwantaka irin wannan a duniya ko a wasan kwaikwayo kaji ko film ake baka taba jin irin wannan ba to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka dan haka annabi ya ce da ɗayan sahabbai zai ciyar da rabin mudu na hatsi to kai wanda ke ɗan wannan zamani in za ka ciyar da dutsen uhudu zinari ba zai kai rabin muddu na sahabin annabi ba sallallahu alaihi wasallam law anfaqa ahadukum mithla uhdi dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhdu na zinari ba zai kai rabin muddu wanda sahabin annabi zai ciyar da shi ba saboda wannan taimako da suka gabatar ma junansu suka gabatar ma addini na Allah sun ba da kawunansu sun ba da dukiyarsu gaba ɗaya. Allah ya ce ba abin auliya ba sashen su masoya sashe ne. Wannan ina ga anan ya kamata mu dakata, saboda lokaci ya ja sai gobe insha Allah. ريثما نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا